أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله را da mu cikin wannan masallaci da muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala yau za mu yi darasi na 22 kenan a wannan ranar biyu ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu ɗaya ga watan biyu na shekara 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya nawara kushewan shi mu kuma da muke karatu ciki Allah ya ba mu dacewa da yin aiki daidai gwargwado da abin da muka fahimta ciki jiya mun yi karatu kai wanda siffan aiki da ake yi cikin sallah mun yi karatu akan raka'a ta farko yaya ake yin ta daga farko har ƙarshe har ma muka dawo muka shiga cikin raka'a ta biyu daidai yanda za a yi karatun karatun fatiha da sura har zuwa ga ruku'u To, mun yi karatu kuma akan yadda ake yin zama na tsakanin sujadu guda biyu, wanda tun ajiye na ce akwai bambanci tsakanin zama na sujadu guda biyu da kuma zama na zaman tahiya. To, yau za mu ɗora daga inda muka tsaya, insha Allahu. Malam ya ce, Malam ya ce, Sun matasjudu saniya kama fa'alta awwalan, sai ka yi sujada na biyu kamar yadda ka aikata a na farko, to sun mata ƙomu sai ka miƙe min al'arbi daga ƙasa kama an ta mota midan alaya dai ka latar jujali sannan mamun karanta shi, ba za ka dawo ka zauna ba, lita kuma min aljulusu domin ka tashi daga lokacin da kake zaune. walakin sai dai malam ya ce kama zakartu laka kama yadda na ambata maka daga sujada ta biyu za ka miƙe ka tashi wata kabbir fi hali kiyamika summa taqra kama qara'ta fil ula aw duna zalika wa taf'al zalika kana aikata irin wannan sawa wa taf'al misla zalika ka aikata okay. wata alu ka aikata misal zalikan misalin abin da aka faɗa a raka'a na farko gaira annaka sai dai kai annaka taqnutu ba'da ruku'i za ka yi qunut ba alqunuti bayan kayi ruku'u wa in shita in ka so kuma kannata ka san sallar asbahi muke magana akai yawa wa in shita in ka so kannata sai ka yi alqunut din nan qabla ruku'u qabla ruku'i gabanin kai ruku'i gabanin kai ruku'u ba da tamamil kiratu bayan ka gama karatu. So shi wannan alkunut kala biyu ne, akwai alkunuti da ake yin sa wato a sallan asubahi kamar wanda muke yi shine mala yake magana. Akwai kuma alkunuti na annazila, alkunutin da ake yi idan wani abu ya bijiro ma jama'a, wani abu ya bijiro ya faɗo na masifa, to shi kuma akwai kunut da ake yin sa daban. amma wannan shine kunuti wanda ake yin sa a cikin sallah shine malam ma ya kawo mana a nan wanda ake yin sa a sallan asubahi an samu a yi wannan alkunuti kafin ruku'u an samu a yi shi bayan ruku'u amma yin sa kafin ruku'u shine yafi mun fahimta to malam yace wal qunut yanda al qunut din nan yake gashi nan Allahumma ya Allah inna nasta'inuka muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nu'minu bika min imani da kai wa natawakkalu alayka kuma a gare ka ne muke dogaro wa nakhna'u laka muna kaskantar da kai zuwa gare ka wa nakhla'u muna tubewa shine khala'a muna tubewa wa natruku muna barin man yakfuruka duk wanda ya kafirce maka Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa laka nusalli gare ka ko muke yin sallah wa nasjudu muke yin sujuda wai ka gare ka ne nas'a muke yin aiki wa nahfidu muke kiyayewa muke dogewa akan wannan aiki din saboda mene narju rahmataka muna kaunan rahamanka wa nakhafu muna jin tsoron azabaka azabanka aljidda kwarai domin inna azabaka lallai azaban kabir kafirina kafirai mulhiqun wannan tabbas mai faruwa ne to summa taf'al sai ka aikata fi sujudi wajen sujada wal julusi da kuma zama da muka faɗa yanda ake yi tsakanin sujadin nan kamata kaddama kamar yanda ya gabata min al wasf ne yanda aka siffanta fa iza jalasta ba'da ba'da sajadataini in da ka zauna bayan sujada guda biyu shine na wannan raka'a na biyun nan zaka zauna bayan kayi sujadu guda biyu to yanda zaka yi na sabta rijlaika ka dogara wannan kafanka alyumna na dama ka tsayar da ita kamar yadda ka tsayar da ita a zamanka na tsakanin sujada guda biyu yawa za ka tokara wannan kafan naka na dama wa buduni ihima sannan tafin yatsun kafanka ilal arbi suna shimfiɗa kan ƙasa wasannaital yusra kana karkatar da ƙafa na hagu wa afbaita bi aliyatika ilal ardi kana shimfiɗa tsuwawunka na hagu ilal ardi akan ƙasa kaga a nan a wancan zama da ake yi kafa na tsakanin sujadu guda biyu ba ka tsuwawunka ba shi taɓa ƙasa yana kan wannan ƙafanka na hagu ne amma wannan kuma na bayan sujada tsuwawunka na hagu yana zaune akan ƙasa mun gane ko za ka yi zaman kamar na zaman tsakanin sujadu guda biyu ne sai dai za ka zamar da duwawunka na hagu ya koma kan ƙasa bambancin su kenan. Yawwa, malam ya ce, wala taƙuda a larijilika ba za ka zauna a kan gwiwa a kan ƙafafuwanka ba, wasu za ka ga sun dogara dukkansu da na hagu da na dama ya su zauna haka. Mun gane ko duka wayannan kafafuwa an dogare su a'a ba za ka yi haka ba yawa za ka shigar da wannan in ka tsayar da wannan a nan haka sai ka shigar da wannan za ka ga ita kafanka na hagu wannan babban ya tsaya riga ya fito waje kana zama sai ka ga ka zauna a kan a duwawunka na na hagu to in za ka iya haka wannan shine ya fi in ko ba za ka yi haka ba saboda girma ko kuma larura da sauransu to sai ka fito da wannan din ta daman ita ma sai ta dawo haka sai gefen kafanka yatsanka babba sai zamo shi kuma shine akan kasa ka zauna a haka yawa wannan shine zaman da ake so amma duk wannan zama da aka lissafa idan da akwai laruran da zai sa ba za ka iya yin haka ba ka zauna duk yanda ka ga dama duk yanda ya fi sauki duk yanda ya fi dacewa amma wannan domin abin da ake nufi da irin wannan zan shi ne a samu hai'atul ma'aluma wato siffa sananniya da aka sani a sallah shine wannan duk wanda kaga bai yi irin wannan ba to yana da larura ita ko larura in ta zuwa addini tubihul mahzura tana halatta duk abin da da aka ce kada a yin ko kuma aka ce ga yanda za a yi amma larura da ta zo wanda ba za a iya yin yanda aka ce a yi ba to shi kenan sai a yi yadda za a yi ta halatta cewa ka zauna in ba za ka iya zama ta nan ba ka zauna ta nan ɗin ma gaba ɗaya ai ga malam kwanaki da ka samu ciwo a ƙafa shi maimakon sai ciwon ya zo masa a ƙafan hagun wanda da ita ce take ƙasa to kaga ba zai yi ba saboda ciwo a wajen sai a mai da ita ta koma ta can kaga sai ka koma ka yi zaman ka a haka kuma maimakon ka yi zama ta wannan gefe ɗin to Allah baya ɗora wa mutum aikin da zai yi sai wanda zai iya sai wanda zai iya yi saboda haka idan duk yanda aka siffanta din ba zai yiwu ba to ka zauna ta inda ya fi sauƙi a gare ka yau ka kama kamar yadda naka yake ba zai yi ka ka tankware shi ba to ka gani to ka ga larura ta zo to sai ta halatta maka kauce ma wancan siffa da da aka ce a yi shi wannan addini namu mai sauki ne da baki ɗayan shi ai ka gani tun ma a wajen tsayuwa wanda ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya yi sallah a zaune wanda ba zai iya sallah a zaune ba sai ya yi sallah a kwance wanda ba zai iya sallah a tsaye ba an so a matin daga ma ya dogara ma a wani abu ya jingina a wani abu ba zai iya yin wannan ba to ya yi sallah a zaune ba zai iya yi a zaune ba ya yi sallah a kwance yana mai kalla da ba zai iya yin wannan bai sallah duk ta inda ya zo ya zo masa na malam ya ce sun mata wa in shita in ka so kuma hannaita liyumna fi intisabiha wajen da aka ce a dogara wannan kafa ta dama wani san ba zai iya yin haka ba saboda shekaru da girma da sauransu ba zai iya yin hakan ba wani ka ce masa ya zauna haka aiki ya riga ya iso to shine ma yace in ka so a wannan wajen hannaita liyumna hannaita shine ka dada karkatar da wannan na daman in saka tokare ta haka to sai ka jawo ta kawai ta fito ita ma yanda ta hagun ta kalla ita ma ta daman ta kalli wannan waje din shine hannaita liyumna fi intisabiha wajen tsaida ita din faja'alta sai ka sanya jambi bahaniha wato gefen wannan babban yatsa din shine jambi bahaniha sai ka sanya shi ilal arbi shine a ƙasa to wannan duk in kayi fa wasiqun duk daidai ne to summa tashahhud ka gama da ka zauna kenan wannan zama da kai shine zaman da zaka yi tahiya shine ma da yace summa tashahhud sai kuma batun tahiya ga yanda lafazin ta yake at-tahiyatu in ka wannan zama sai ka karanta wannan tahiya din at-tahiyatu lillahi kyawawan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah azzakiyatu tsarkakan gaishe-gaishe sun tabbata ma Allah, atayyibatu wato daɗaɗan gaisuwa sun tabbata lillahi ga Allah, assalamu alaika amince tabbata gare ka ayyuhan nabi, ya kai annabi wa rahmatullahi da rahama na Allah wa barkatu da albarka duk ya tabbata a gare ka, assalamu alaina amince tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah na gari. ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan shi ne kana tabbatar da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne wa rasuluhu sannan kuma manzan shi ne mun gane ko fa in sallamta to daga wannan waje fa in sallamta ba da haza idan ka yi sallama daga wannan waje azza aka ya isa maka mun fahimci wannan ya isa ya isa a mazaunin tahiya wa mimma taziduhu yana daga cikin abin da zaka iya karawa in shi ita in kaso sai ka ce wa ashhadu na shaida annal ladzi ja'a bihi lalle abin nan da annabi Muhammad ya zo da shi haqqun gaskiya ne shine alqur'ani wa annal jannata ina tabbatar da cewa aljanna haqqun gaskiya ne wa annan nara ina tabbatar da cewa lallai wuta haƙƙun gaskiya ne wa annan sa'ata lallai tashin kiyama atiyatin mai zuwa ne la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wa annan laha ina tabbatarwa lallai Allah ya ba'asu zai ta da man fil qubur wanda yake cikin kabarurruka duk za a taso kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kowa zai tashi sai ka ci gaba da ƙarawa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da mutanen annabi Muhammad mutanen gidan shi warham Muhammad ka yi rahama ga annabi Muhammad wa ali Muhammad da kuma mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ka yi albarka ala Muhammadin a annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كما صليت كما عندك إيرا ورحمتك إيرا حما وباركتك يا البركة على إبراهيم جاء النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم دكوم متعنن جدا النبي إبراهيم في العالمين أتكنت لكي إنك للي كي يا الله حميد قدجني مجيد قومي بيواني ka ci gaba da ƙarawa Allahumma ya Allah salli ka yi salati ala mala'ikatika kan mala'ikunka wal muqarrabina da kuma makusantanka wa ala anbiya'ika da annabawanka wal mursalina da manzanni wa ala ahli da'atika da kuma dukkanin wanda suke yi maka biyayya ajma'ina gabaki daya Allahumma ka ƙara da wannan addu'an Allahumma ya Allah a gafirli ka gafarta mini wal walidayya da kuma iyayena wala a'immatina da shugabanninmu waliman sabaqana bil imani da wanda suka gabace mu cikin imani magfiratan azaman wato gafara wanda take yanke gafara irin ta Allah kenan Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka min kulli khairin daga kowane alkhairi sa'alaka minhu Muhammadin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyika annabinka sa'alaka ya tambaye ka wa ya roƙe ka wa uzu bika ina neman tsari ka tsare ni min kulli sharrin daga kowane sharri isti'a isti'azaka wanda minhu muhammadin wanda annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare shi allahumma ya allah aghfir lana ka gafarta mana ma qaddamna abinda muka gabatar wa ma akharna da abinda muka jinkirta ba mu gabatar ba ma na laifi wa ma asrarna da abinda muka ɓoye na laifi wa ma alanna da abinda muka bayyana na laifi ya Allah ka gafarta mana wa ma anta a'lamu bihi minna da abinda kai ne ma ka fi sanin abinda muka aikata rabbana ya ubangiji atina ka bamu fi duniya a wannan gida na duniya hasanatan kyakkyawa wa fil akhirati a gidan lahira ka ba mu hasanatan kyakkyawa ita ce gidan aljanna wai kina ya Allah ka tsare mu da azaban nar azaba na gidan wuta wa a'udhu bika muna neman ka tsare mu kuma min fitnatil mahya daga fitinan nan ta rayuwa fitinan nan ta wannan duniya ya Allah ka tsare mu wa min fitnati wal mamati da fitina ta mutuwa ya Allah ka tsare mu wa min fitnatil qabri da kuma fitina na kabari ya Allah ka tsare mu wa min fitnatil masih dajjal da kuma fitinan nan ta almasih ad-dajjal fitina ta dujal shi fitina ta dujal yana zuwa dujal dajjal zai fito wato a ƙarshen duniya hadisi na imamu muslim yana nuna mana cewa lokacin da dajjal ya fito rana ɗaya da zai yi rana ɗaya da zai yi zai kasance kamar shekara guda ne day one ɗinsa kenan. Day two na Dajjal zai kasance kaman wata guda. Day three kuma zai kasance kaman sati guda. To daga nan kuma sauran ranakun gaba ɗaya za su tafi a haka. Kuma dududu gaba ɗaya ba zai wuce kwana arba'in ba a duniya. Amma akwai wurare guda hudu da ba zai shiga ba a duniya nan. Amma duk sauran wurare duka sai ya taka. ba zai shiga maka ba ba zai shiga madina ba ba zai shiga baitul mikdas ba ba zai je turi sina ba za a sa mala'iku su kore shi daga wannan waje din to in ya zo me zai yi zai zo zai canza zai zo zai tafi da mutane akan kafirci to kaga fitina ce babba wanda za ta zo a ƙarshen duniya yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin kiyama to shine muke roƙon Allah a cikin tahiya koyaushe ya Allah ka tsare mu daga fitinan nan ta masihid dajjal wannan shine takaitaccen wato bayani game da shi wa min azabin nar ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta wa su'il masir da mummunan makoma assalamu alayka amin ce tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi wa rahmatullahi da rahama na Allah wa barkatu da albarkan shi assalamu alayna amin ce tabbata a gare mu ala ibadillahi salihin kan kuma bayi na gari summa taqulu sai ka ce assalamu alaikum kaga an gama sallan asbahi kenan sai ka ce assalamu alaikum taslimatan wahidatan sallama guda ɗaya an yaminika ta hannun damanka taksudu biha kana nufi kana ishara kana nuni biha da wannan sallaman kubalata wajhika gabanka wata ya mini sai ka damaita assalamu alaikum ka so sallaman da kana kallon alƙibla sannan ga aka kare ta a hannun dama tayaminu bira'a suka qalilan wa haka za ya fal imam hakan nan liman zai aikata wa rajul wahadahu da kuma mutum wanda yake shi kadai hakan nan za su aikata wa ammal ma'mum amma mamu kuma fa fayusallim zai yi sallama wahidatin guda daya ya tayamun yana mai damaitawa da wannan sallama kalilan kadan assalamu alaikum in gane ko wa yuraddu sannan kuma zai sake mai da sallama alal imam akan liman shi ma ya ce masa assalamu alaikum mun gane yushiru biha ilai yana nuni da wannan sallama zuwa ga liman wa yuraddu ala man kana sallama alaihi an yasari sannan kuma zai sake mai da wannan sallama akan wanda yake hannun hagunsa so kaga a wannan uku kenan mamu zai yi sallama ne har guda uku ɗaya na fita daga sallah na biyu na liman da ya yi sallama na uku na wanda in akwai wani a hannun damansa da ya man sallama to shi ma zai mayar mishi da wannan sallama kaga shi yana da mamu zai iya yin sallama biyu ko kuma uku abinda zai kai shi ga yin sallama uku shine idan da akwai wani a hannun da a hannun hagunsa wanda ya yi sallama to zai masa sallama mun gane ko in ko babu kowa a hannun hagunsa fa to zai yi sallama biyu ɗaya nashi ɗaya na liman kamar wanda ya zauna ta gefen hagu kenan shine a ƙarshen gefen hagu a masallaci shi ba wanda ya masa sallama so da haka shi biyu zai yi amma wanda yake tsakiya da wanda yake gefen abin gefen dama su duk sallama uku za su yi a wannan kenan kamar yadda malam ya faɗa shine yace ma ai fa illam yakun sallama alaihi ahadin in babu wanda ya masa sallama shi ma mu to lam yurad ba zai mai da wannan sallama ba ala yasarihi a gefen hagunsa wa yaj'al yadai to wannan an gama da batun sallama to na'am Okay, wannan kaga zai ce assalamu alaikum. To mai tambaya na tambaya kan cewa wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi hadda ta'ala kun? Ta'ala wa barkatu. Sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. To dai a duk cikin abin da aka ruwaito na sallama babu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma an ruwaito assalamu alaikum shi kadai wanda shine kuma abinda mazhaban malikiya take kai sannan in ka nutsa cikin karatu zaka samu wanda suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk ɗaya ne in ka je ka samu wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yayi sallama a sallah wanda yace assalamu alaikum yayi sallama a sallah duka hadisai sun zo da shi kowanne kai daidai ne yawa babu cewa ballantana maka ce a wannan yayi kaza ko wancan yayi kaza yawa dai sigogin da suka zo na sallama wayannan su ne wanda ake kai to amma sallama ta farkon nan ita ce sallama ta fita daga sallah ita ce kuma sallama ta farilla wanda kowa ma sai yayi ta sallama ta farko kan wannan kowa sai yayi sauran kuma fa to wannan shine na sunna da mustahabbi to lokacin da ka zauna kana zamantahiya ai bai faɗa mana wani abu da za a yi a lokacin ba to shine malam zai ci gaba a nan yace wa yaj'al yadayhi mai yin sallah yana sanya hannayen shi fi tashahudihi a lokacin da yake yin tahiya aina zai sanya hanyaye zai sanya su ala fakhidhihi akan cinyoyinsa wa yaqbibu asabi a yadaihi yana yana yana tankwarawa asabi a asabi a yadihi yumna wato yatsunsa na hagu na dama wa yabsidu sababata yana miƙe a sababata wannan manuniya da mun faɗi sunayen yatsun nan guda biyar ko hinsar binsar wusta as-sababa sai al-ibham a'a al'ibaham, asababa al'ibaham ko? Wannan ita ce asababa, wannan kuma al'ibaham. To, shiri yana nuni biha da ita, wa ƙarin nasaba harfaha ala wajihi nan gefenta, gefen yatsa yana kallon fuskanka a lokacin da za ka yi ta hiya, eh, haka kenan ko? To, kana yin haka za ka yi ta, waktilifa an yi saɓani fi tariki ha, wajen ka mammotsa ta. Shin za ka tsaye da ita ne ko kuma za ka mammotsa lokacin da kake yin tahiya ɗin. Fakila aka ce ya taƙid yana yana kullawa bil isharati biha wajen nuni da ita yana kulla cewa annallaha lallai Allah ilahun wahidin shi ɗaya yake. Shi ɗaya yake in ka tsaye da ita anan. Wa ya ta'awwal ana fassara ana fassara man ya harrifuha wanda yake mammotsa ta kan cewa anna halallai ita makma'atun wato kulki ne li shaidani domin dukan shaidan. Eh motsa ta haka. Eh to ina ganin nan ne za mu kwana nan insha Allahu za mu kora ranar da muka dawo. abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana shi in an zo wajen na sallah din nan sai ka ga ana sauri saboda kullum aikin ne da aka saba yi kowa ana faɗa kowa ya san abin da ake amma wajen hukunce hukunce kuma to wannan shine inda rigima inda rigima yake in aka kawo wata matsalar sai ka ga kai saboda me wata matsala halama ba taɓa yin ta ba. To an zo wajen hukunce-hukunce kenan, amma wannan yana nuna mana siffan yadda ake yin sallah din kenan. To Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu dacewa, Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu, zuri'an mu Allah ya kyautata su, mu da muke raye Allah ya tabbatar da mu kan addini, Allah ya ɗora mu akan daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين